العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والإموة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من داو يومنا عينه عشرين بيار دواتان zulkida jiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makar zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da 24 ga watan 6 miladiya shekara 2022 inda za mu ci da karatunmu da muka saba gabatar wannan masallaci mai albarka cikin littafin ahalari a fikiyo na imam malik wanda muke gabatarwa duk sati a wannan masallaci da yake gidan alaji da rinji dalibi wanda yake bakin kasuwa a cikin jihar gombe ana roƙon allah su wani ta ya mana jagora alhamdulillah can sace mun tsaya a ainihin fasali da ya shafi wanka malam ya ce da jibul husulu in salasa ce ashiya ce wanka yana wajaba daga ainihin abubuwa guda uku aljanabatu akwai janaba walhaidu akwai ainihin haida jini na al'ada kenan in ya yanke wani fasu da kuma ainihin nifasi shi na yi malam ya ce faljanabatu kismani ya ce janaba ta kashi a hajju ma kurujul mani bilazzatin mu'tadatin fenomin auyabzatin ya ce ɗaya daga cikin biyun shi ne fitan mani ainihin da jin daɗi kuma wanda yake sababbe na al'ada adatan finomin ya fita a cikin bacci ne au ya kazacin ko kuma ya fita a farke inda har ya fita ta ainihin wanka ya waje ba dole ainihin ayyuka amma inda zai fita ba ta hanyar al'ada ba matsalan misali mutumin da ainihin firgita ya tsori ta ya fito wannan ba zai wanka ba ko kuma a mutumin da a aka buge shi da bulala ya ji zaki na ma ya fito to makamancin wannan shi ba zai wanka da aka fitan mani yana wajen tawanka ya ce bi jima'in augairi da jima'i ta hanyar jima'i na fita tarawa ko kuma wani ta wata hanya daban ba ta hanyar jima'i inda har ya fita wajibi ne a yi wanka to wasani na biyu ya ce mujibul hashafati albaligi fil farji yace tarkibu hashafatil baligi fil farji yace koyuwan hashafan baligi a cikin al'aura in ainihin kan al'auran namiji ya kuya a ainihin al'aura a cikin farji to ainihin wanka ya waje ba ko da wani abu bai fito ba a farko-farkon musulunci in mutum ya tara da iyalinsa ko da kan hashafa ya kuya inda ya harbe yin zali ba ba zai wanka ba amma daga baya ainihin aka ce ko da mutum bai yin zali ba inda kan al'auransa ya kuya a cikin kafa to wajibi ne yi wanka malam ya ce yana nufin wanka yana waje ba da ɗaya daga cikin sabuwa guda uku kamar yadda muka faɗa ya ce na farko shine janaba wanda ainihin mawallafin littafi ya yi ta'arifinta cewa shi ne fitan mani ko fitan mani da jin daɗi wanda yake na al'ada wanda yake sababbe kenan a bacci ko a farke ta hanyar jima'i ko waninsa waninsa bi mana kamar yadda ake istida'il mani yadda ake istimna'i kenan inda har ya fita to wajibi na yi wanka wa in ma bi magibi hashafatil balgi farjin adamin aw hayawanin ko da koyuwan ainihin hashafa na balik a cikin kafa na ɗan adam ne ko na dabba matsalan ko da dabba ne allah ya kiyaye mutum ya je ya tara da ita wannan haramun ne to wajibi ne yi wanka inda al'auransa ya buya a cikin wannan dabba ɗin wasu malamai cewa ma suka yi inda har mutum ya tara da dabba to ainihin za a kashe dabban kuma shi ma za a kashe shi to alayi halin inda har al'auransa ya buya koda a cikin dabba ne to dole sai ya yi wanka kuma rayayye ne ko macece dabban ko dan adam din yana raye ne aka tara da shi ko kuma mushe ne ko kuma macece ne na imin auya ƙazan yana bacci ne aka tara da shi ko kuma yana farke to ala'ayya halin inda har wannan al'aura ya ɓuya ko kuma mani ya fita to wajibi na yi wanka saboda Allah subhanahu wataala ya ce mana wa in kuntum junuban fatahharu kun kasance kuna da janaba da haka ku yi tsarki wa nabi sayyidul khudri radiyallahu anhu qala ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an karbo da jabi sayyidul khudri Allah ya kara masa yarda yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innamal ma'u minal ma' ce iyaka ruwa yana daga ruwa bi ma'ana ruwa na farko shine ruwan wanka yana wajaba ne a imani ya fito ruwa na biyu kuma yana nufin shi ne almani ai algusul bi khurujil mani ma'anan inna malma bi alma shine wanka yana wajaba da fitan mani bayan nan akwai wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi magana akan jibul hashafat din na cikin farji yake cewa ijajalasa bayna shu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl anzala au al'au lam yunzil ya ce in mutum ya zauna tsakanin ainihin a cinyoyinta da kuma ainihin saƙoƙinta guda biyu bi ma'ana tsakanin gaɓoɓinta guda hudu sannan ya ƙoƙarta tuwon kaya waje ba ya yi in zali bi ma'ana ya fitar da ruwa ya yi mani ko kuma bai fitar ba tuwon kaya waje ba a haka nan hadisin sai tuna aisha allah ya ƙara mata yarda ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi ta ƙara da cewa a idza jalasa baina shu'abi al-arba'i wa massal kitanul kitana in kaciya ya ainihin shafi kaciya nan ma wanka ya wajaba bi ma'ana ya shiga cikin sa abin da yake wajabta wanka na biyu a shari kamar yadda ya kawo shine in qita'u damil haid ainihin injinin al'ada ya yanke domin shi ainihin kazanta ne cuta ne Allah subhanahu wataala ya ce fa'tazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin yake cewa ku nisanci mata lokacin da suke ainihin jinin al'ada haramun ne ba a so mutum lokacin da matarsa take ainihin wannan al'ada ya tara da ita in hannun ya tara da ita malamai suka ce inda aka samu ciki a wannan tarawan to za su haifi ɗaya irin wannan kamar mai fari ɗin nan sosai wasu malamai suka faɗa kamar zabiya kenan ko na lalle to da aka ce makaruhi ne babu kyau kuma ainihin mutum ainihin ya yi haka ɗin to akwai hukunci da ainihin malamai suka cire cewa sai ya ainihin ba da wani sai ya yi sadaka ya yi fidiya babu kyau an hana an ce manzallah sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin hadisi in mace tana al'ada to ta yi kunzugu daga cibiyanta zuwa gwiwanta in ta wannan kunzugu din ko da za ta tara da ainihin mijinta to shi kenan amma kar ya zamto dai wannan wurin ba a daure ba dole a daure shi makruhi ne kamar yadda ba a so ainihin mutum ya tara da iyalinsa lokacin da wata ya haska bi mana kan su tara a cikin wata manan cikin wata in wata ya so kura ta windo ne ya kamata a rufe a domin allah ya kaddara ciki ya shiga cikin wannan lokacin inda wata yana kallon su nan makwai matsala haka nan kuma kafin kusan fitowar alfijir dab da yana fitowar alfijir nan ma ba a so in kike shiga nan ma akwai matsala da haka akwai lokuta da malamai suka dan ware makamancin haka kamar yadda ya zo cikin littattafai Allah subhanahu wataala ya cewa ku nisanci mata lokacin da suke cikin al'ada kar ku kusance su har sai sun yi tsarki in kuwa za ku sance su to su ɗaure daga cibiyarsu zuwa gwiwansu banda wannan guri ɗin sai dai sauran jiki ya ce in suka yi tsarki to ku zo musu ta inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ku Allah yana son ainihin bayi masu yawan tuba kuma masu yawan tsarki don haka a in haidan nan ya yanke to wajibi ne ainihin a yi wanka kuma yana da alamu na yankewa kamar yadda malamai suka kawo za mu zo mu karanta gaban shabu kuma har yanzu akwai hadisi na nana aisha allah ya kara mata yarda ta ce anna fatimata binta abi jahshin kanat tustahab ta ce fatimatu yar abi jahsh ta kasance tana al'ada fasalatin nabiya sallallahu alaihi wasallam sai ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala yace zalika irqun wa laysa bil haidi ta kasance tana yin jini na istihada ba na al'ada ba kai tustahad tana yin jini na istihada shi jini istihada ya da bambanci da jini na haila sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata wannan wata jijiya ce wa laysat bil haidati ba haila ba ne fa'iza akbalat fada istala in wannan istihadan ya fiskanto a kibar sallah wa'iza adbarat faktasiri wa sallah in wannan hailan kai ya fiskanto in haila ya zo kibar sallah in kuma ya juya kiwon kaki sallah amma in istihada ne shi wannan za su ringa yin sallah har sai lokacin da suka samu sarki jinin al'ada in ya zo musu ba za su yi sallah ba ba za su yi azumi ba ba za su rama sallah ba amma za su rama azumi in sun samu sarki amma na istihada shi jini ne na cuta za su ringa yin sallah kuma su nemi magani domin wata jijiya ce ainihin take sa wannan abu kamar na cuta mai rashin lafiya sai sai yake cewa to in al'ada ya zo muke ki bar sallah in ya juya kuma ki wanka ki sallah wannan bukhari ne ya rawaito wannan hadisi kuma asalin sa bukhari da muslim duka su rawaito aslu muttafaqun alai yace abin da yake wajabta wanka na uku shine yankewan damin nifasi jinin nifasi shi ma ya tabbata saboda hadisin a sayyidina aisha Allah ya kara mata yarda ta ce nufisat asma'u bintu umaisi bi muhammad ibn abi bakr siddiq bi shajara yace asma'u bintu umaisin a ta yi ainihin ta haifi muhammad ibn abi bakr siddiq bi ma'ana ta haihu bi shajara a wuri ne maudi'un wani wuri ne ake ce masa shajara فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل وتهل سأينهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أبو أبو بكر الصديق cewa ta yi wanka sannan kuma ainihin ta ba da ainihin abin da ya zamto wajibi a kanta ita asma'u din matan sai na abubakar ne a siddiq radiyallahu ta'ala anhu bi ma'ana lokacin da ta yi fesa a wurin da ake camar shajara bayan jinin ya yanke annabi sallallahu alaihi wasallam yawan wuce sai na bakar ya ce mata ta yi wanka sannan kuma ta bada duk abin da ya zanto wajibi a kanta na addini yace arabiu min mujibatil ghusl na hudu daga cikin abin da suke wajabta wanka a littafin bai kawo ba guda uku ya kawo ya kawo janaba da haila da kuma ainihin nifasi to a cikin sharhin wajen bayani ya kawo na hudu yake cewa shine almaut mutuwa wa islamul kafiri da kuma ainihin musuluntan kafiri in wanda ba musulmi bai musulunta shi ma wajibi ne wanka na shiga musulunci wa kasaka ta an hal musanni rahimahullah ta'ala yace mawlaki wannan littafi yayi shurbe fadi wannan guda biyu ba a na mutuwa din da kuma ainihin na shiga musulunci yace amma islamul kafiri yace amma na shiga musulunci musuluntan kafiri shi ya tabbatar saboda hadisin abi huraira Allah ya kara masa yarda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci su ma matal hanafiya hina aslama an yabtasila annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci wani ana ce masa su ma mata alhanafiya ya ce masa yi wanka yayin da ya musulunta faktasala wa sallar raka'atai ne ya yi wanka ya yi sallar raka'ai sun maƙala laƙad hasuna islamu a kifin sai ya ce haƙiƙa musuluntan ɗan uwanku ya kyautata ahmad ne ya rawaito wannan hadisi shi ma asalinsa yana cikin littattafai guda biyu sai bukhari da muslim kuma har yanzu kama ji a fi sahihi kamar yadda a cikin ingantaccen littafi annawa rasulallah sallallahu alaihi wasallam amara bi taksil ibnatihi zainaba lamma matat radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a wanke yarsa sai tuna zainab yayin da ta yi wafati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a mata wanka na kaga kenan wankan mamaci wajibi ne haka nan kuma wankan shiga musulunci malai ya ci gaba da cewa wa marra a fi manamihi ka annahu ya jami'u walan ya kuruji minhu maniyun falashe a alai ya ce duk wanda ya gani a cikin baccinsa kamar yana tarawa kamar yana yin jima'i walan ya kuruji minhu maniyun amma mani da fito masa ba ya ce falashe a alai ya ce babu komai a kan shi wa man waje da fi saubihi maniyan yajisa wanda ya samu maniyi bushashe a jikin tufafinsa la ya jiri mata a sabahu bai san yaushe ya same shi ba iktasala ya yi wanka wa adama sallamin akhiri naumatin na mahafihi ya dawo da abin da ya sallata da ƙarshen baccin da ya bacci ƙarshen baccin da ya tashi ya dawo da abin da ya sallata kaga kenan a in mutum ya farka misali kamar ya farka da safe sai yi baccin rana da yi baccin rana ya farka bai lura da tufafinsa ba can ya yi sallan azahar la'asar ta zo ya yi la'asar magriba ta zo ya yi magriba isha ta zo ya shiga zai kama ruwa da wannan tufafin sai ya ga jikin tufafin akwai bushashen mani don haka zai mai da abin da ya sallata daga baccinsa na ƙarshe baccinsa na ƙarshe namun ya yi baccin rana kafin ya salla a za da haka kenan ya je yi wankan janaba zai zo ya sake ainihin sallan a zahar ya sake la'asar ya sake magriba sannan sai ya yi ishayi tare da shi shi ne abin da yake ne duk wanda ya samu ainihin mani bushashe a cikin tufafinsa bai san yaushe ya same shi ba to ya je yi wanka kuma ya dawo da abin da ya sallata daga baccinsa na ƙarshe ya ce ya ne an na manra a fi manami ka annau yi jami'u wale ya kuri jimin humaniyin yana nufin duk wanda ya gani a cikin mafarki kamar yana jima'i confirm ya yi a mafarki amma da ya farka kuma bai ga komai ba to ba zai ce tun da dai ya yi a mafarki in ya farka wai sai ya yi wanka ba in dai mani bai fito ba da ya farka to babu komai akwai wani a wani abu da ya faru an ce sai na ali shi ne ainihin a kofan birnin ilimi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai na ali inda ilimi ne a cikin safai to ba a magana Allah subhanahu wa ta'ala ya lamunce masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana madinatul ilmi wa aliyu babu ne birnin ilimi sai na ali shine kofan wannan birni na ilimi din to akwai ni bawon Allah irin masu tambaye tambaye ya zo ya tambaye sa ya ce maso ya yi mafarki ne ya yi mafarki ya ga wani mutumi yana saduwa wai da mahaifiyarsa ko makamancin haka da haka shi ya zo a bi masa haƙƙinsa ya gya sai na ali sai na ali karamar lawa jawo sai ya ce a kira wannan mutumi aka kira sa sai ni ya ce shiga cikin rana sai ya shiga cikin rana sai aka kira wani mai bulala a aka ce yamo wannan mutumin yamo inuwan inuwan mutumin da yake cikin rana yamo inuwan bulala ɗari sai aka mo inuwan bulala ɗari sai aka ce to a tafiye ce ai ba da kesa ba yake ce ha to ake ma mafarki ka gani tuna mafarki ka gani ruhi ne da haka kamar inuwa ne kenan da haka yi aka mo inuwan da yake cikin rana kaga wannan hikima ne na sai na ali a karama Allah wajahu akwai irin wannan da yawa irin an shi da ya bayar Allah ya kara masa yarda akwai wani wanda ya taba zuwa ya ce masa wai yana sai da nama ne to wai kanshin naman wani mutum ya zo ya shaka da haka ya biyasa wannan kanshin da ya ji sai ke cewa kira mutum aka kira mutumin aka ce kanshin da ya shaka ya kai kamar nan nawa ya faɗi kuɗin sai ya ce masa to mutumin ya nemo kuɗi ya kawo ya nemo ya kawo ya kafa wa mai nama da aka wa mai nama mai nama ya rike da rike kuɗi aka ce ka rike ce ya rike aka ce to kawo sai kawo aka bashi sai ke ce ai ba biya sa ba yake ce ai shaka ya kai ma ka shafa kuɗin da ka rike kai ma ka shafa an biya ka ka tafi to da aka sai na ali yana da irin wannan a ainihin hikimomi din karram Allah wajen da haka duk wanda ya ruya ya ga cewa yana tarawa ko wani abu bai fito ba tun ya farka ba zai wanka ba ba zai ce zai wanka ba ya ce li annal gusla fiye da jima'i manudin bi kurujin mani ya ce domin wanka a wurin da ba jima'i ba amma inda jima'i ya yi a farke mani bai fito ba to dole yi wanka ya ce domin wanka inda ba jima'i ba ne yana rataye ne fitan mani a fakar kalata umu salama ya ce umu salama allah ya kara mata da ta ce inna umu sulaimin kalata ya rasulallah yake cewa umu sulaimin ta ce ya ma'aikin allah inna allah la ya stahi min alhaq fa'al alal mar'ati guslun idza tamalat qala na'am idza ratil ma ta tambi manzo allah sallallahu alaihi wasallam ta ce masa lalle Allah subhanahu wataala baya tsoron gaskiya bi mana baya tsoron faɗan gaskiya a yake tace shin akwai wanka akan mace idan ta yi mafarki in mace ta yi mafarki ita ma za ta yi wanka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am za ta yi wanka amma izaratil ma'a in ta ga ruwa ya yi fita kamar yadda maza suke su yi ruya mutum ya tashi da janaba jikinsa su ma mata suna yi amma in an yi inzali in mutum ya tashi kuma ga komai ba babu komai ba zai wanka ba wani hadisi bukhari da muslim su suka rawaito shi mala ya ci gaba da faɗi cewa wai dulul hadis ala adami wujubil ghusl idza lam tara ma'an yace wannan hadisi yana nuni akan cewa wanka baya wajaba idan ba a ga ruwa ba ai maniyan idan ba ga mani ba wa annan man wajada maniyan ya bisa fi saubihi wa jahila waqtal isabati kuma lallai wanda ya gama ni bushashe a cikin tufafinsa amma ya jahilci lokacin da wannan mani ya same shi limana ya harasa yaushe ne ya same shi ya ce ya tasil wa yi kulla salatin sallaha ba da naumihi al'akhir fi hada sau yake cewa zai yi wanka sannan ya maida dukkan wata sallah da ya sallace ta bayan baccinsa na ƙarshe a cikin wannan tufafi ɗin shi ma ya tabbata sau da hadisin nan na ainihin umar ibn al-khattab Allah ya kara masa yarda cewa yayi sallah da mutane sallan asuba a sannan yayi sammako zuwa wani wuri da ake ce masa ainihin juruf sai ya ga ainihin mafarki bi ma'ana ya ga bushashen mani a cikin tufafinsa kala inna lamma asamna alwadaka la najil uru faktasala ga sanar ihtilam min sauki wa adali salati shi ma ainihin wannan hadisi shi ke kafa hujja da cewa in mutum ya gama ni bushashe a cikin tufafinsa to ya mai da sallah da ya yi bayan ya farka in ya yi wata sallah to ya je ya yi wanka sai ya mai da sallolin da ya yi daga ƙarshen daga baccinsa na ƙarshe sau da wannan hadisi na sai na umar a karamar radiyallahu ta'ala an wannan kenan sai a fasali na gaba fara'idul gusuli farillan wanka malai ce fara'idul gusuli arba ce farillan wanka guda hudu ne anniya yin niyya mutum ya yi niyan wanka wankan janaba ne ko ainihin na haila ko kuma na nifasi inda shiru yayin lokacin da mutum zai fara ya yi niyya walfauri da gaggautawa waddalku da cuccudawa wal'umu da kuma ainihin game dukkan jiki da ruwa sai wasu nan sunonin wanka kuma gasul ya daniyar ko ainihin wanke hannuwa zuwa wuyan hannu kalwudu'i kamar yadda ake yin ainihin alwala wal madmadatu sai kuskuren baki wal istinshaq da shekar ruwa wal istinsar da fecewa wa gasulu sinafil uznain da kuma ainihin wanke kofofin kunne wa yasabbatu dakhilatu fi rasi shine ainihin wasu ramuka da suka shiga cikin kai ke wanke ramukan kunne wasu kofofi ne wannan kenan bulukan da suka shiga cikin kai yace amma safatul uznaini amma ainihin wannan fatu na kunne a kai jibu rasul zahiri ma batinihi ma yana wajaba mutum ya wanke ainihin mabayyaninsu da kuma makoyansu sai ya ce fada'ilul gusuli mustahabban wanka ya ce fada'ilu albadatu bi izalatin najasa farawa da gusar da najasa tun ya zuwa wanke dukkan wata najasa take cikinsa sun mazakari sannan mutum ya yi tsarki fayanwi inda zai yi niyya yayin ainihin yin tsarki din sun ma ba'il wudu'i sannan gaban alwala marratan marratan so daddaya kamar yadda muka faɗa dai sati biyu da suka wuce a alwala na wanka so daddaya ake yi ba so uku kamar na ainihin alwala da za a yi sallah ba sun ma ala jasadi sannan mutum ya wanke saman jikinsa wata silisu gasilin ra'asi ya ukunta wanke kansa bi mana ya wanke kayansa su uku wata bimu shiƙi jasadi al'aiman mutum ya gabatar da tsagin jikinsa na dama wata ƙililul ma'i sannan ainihin ya karanta ruwa kada zuwa da yawa mala ya ce wannan sai lumatan duk wanda ya manta da lamatan lama'a bi mana wani wuri bai samu ruwa ba au udwan min a'da'i gusli ko wata gaba daga cikin gaban wankansa a badara ila ghaslihi hina tazakkuri yayi gaggawa ya wanke wannan guri yayin da ya cina walau ba da share ko da bayan wata ne wa adama salla qablahu ya dawo da abin da ya sallata kafin ya gyara wanka din a in mutum ya tina cewa akwai lam'a a cikin wankansa ko da yana jan carbi ne lokacin da ya tina ya ajiye ya je yi mene ya gyara wankan sai ya mai da sallolin in kuma yi jinkiri ya ce bara dai ya cika zuwa ɗari to nan jinkirin ba iya lam'an zai wanke ba wankan ya rushe sai ya ainihin sake yin wankan gaba ɗaya ya mai da sallolin wa in akarahu ba da an ta zakarahu ba in ya jinkirta bayan ya tina matsalar gusulhu wankansa ya ɓaci bayan kana fiya zai lodu'i wa sadarfa gusul lodu'i a zahu in kuma wurin da lam'an yake a cikin gaban alwala ne inda ake yin alwala kamar kafa haka ko wajen fiska nan ko kuma kafansa ko hannu to he ya hada shi ya zamto wankewa ne na alwala to wannan ya isar masa so daman wurin alwala ne sannan kuma ta iwa ya zo ya yi alwala bayan ya yi wanka din to kaga ya wanke wannan lam'a din to wannan kan ya isar masa amma yin a jiki ne kamar a baya ko wani wuri ko wuya haka ya tina da lam'a bai wanke ba to nan kan yayi gaggawa ya wanke dawo da sallah in kuma ainihin yayi jinkiri to wankan ya baci sai ya sake yin wanka sannan ya sake sallah sannan yace mawani'ul janaba abubuwan da janaba suke hanawa yace wala yahillu junubi dukulul masjidi mai janaba bai halatta ya shiga masallaci ba wala qiratul qur'ani ila al-ayati wa nahwaha haka nan karatun al-qur'ani sai dai aya guda daya da makamancin aya litta'awuzi wa nahwi saboda neman tsari sai mutum zai ce a'udhu billahi da shi ko zai shiga ban dake ya ce bismillah allahumma inni a'udhu bika ko kuma ayatul kursi ko wannan falaki da nasu irin wannan na tsari da ya haka in mutum zai yi ko na addu'a amma aya ne to wannan ba laifi wala yajuzu liman la yajiru ala masil ma'il barid bai halatta ga wanda ba shi da ikon amfani da ruwa mai sanyi ba ba zai iya taba ruwa mai sanyi ba an ya ce zaujatahu ya zake wa ainihin iyalinsa limana ya je iyalinsa ya tara da ita bai halatta ba hatta yi iddul alata har sai ya tanadi abin wanka in ya san cewa ba zai yi wanka da ruwan sanyi ba kuma babu ruwan zafi to bai kamata ya kusanci iyalinsa ba har sai an samu wannan ruwa din ya ce illa in ya hatali mafalashi alai sai dai in mafarki ya yi ya farka ne kawai ya ga janaba ta tare da shi to wannan kan falashi alai babu komai a kansa sai tsarki ya yi alwala wannan kenan insha Allah za mu tsaya a wannan guri wani sati za mu tashi a ainihin a tayammun taimama insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gafara da mu kuskure da muka yi da Allah ya tara mu cikin lada Allah ya jikan mu ya jikan iyayen mu ya jikan malamin sarka shanin da alkhairi kafin ainihin mu yi addu'a in akwai mai tambaya sai a yi tambaya assalamu alaikum ana kwana da tambaya cewa wannan masallaci yana bakin kasuwa in aka yi rarra sallah ko yawancin da ba ka samun sallah ana yin jami'i jami'i bayan an yi rarra sallah na farko wanda liman ya cikin masallaci da yawa yace to zaka ga wasu za a tada jami'i ana yi wani in ya zo ko wasu in sun zo ne kon su bi wannan jami'i din har a gama sai ga sun tada wani jami'i daban ba tare da an gama wancan ba lalle wannan sun aikata makabiri abin da ba a so a wallahu alam kamar yadda ya fada cewa shin ba za su iya yin wannan limanci ba ko kuma suna kallon da ya kai ya ja limanci ba ko kuma ba su sani ba ko kuma sun sani din kawai sun take da sun fita da nasu da layyarin sun aikata abin da yake makaruri abin da ba a so ainihin in ana jami da yi wannan jami din in an yi gara cikin masallaci a maza mai mamali makaruri ne ainihin a zo a sake yin wani jami a cikin masallaci din sai dai a waje a haraba to a haraba in an zo yi ko sun tada sallah abin da za a yi kai da ka zo ka yi su ko kuma ku dauka zo ku bi wannan jahilin in ba za ku bi su ba abin da ya yi maslaha to ku jira in suka idan sai ku tada nau saboda ainihin musulunci addini ne guda daya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kalmar musulmai guda daya wanda ba musulmai zai kalli wannan suna ce wannan sai daga nan ma zai ce kanku ba da yake ba in ba ku bi sa ku jira in ya idan sai ku tada nau da aka makurin ne ba a so su aikata abin da ba a so sai a tunatar isa za ga wani yanzu wasu tare jami'i sai gana ce musu ga can wani jami'i ya ta yi wasu gani ba a nuna musu a cewa can wasu idarwa ba ku be su Allah wa
Thank you. nasiha kan matsala wasu da mai amfani da yi kukusar al'adari wannan kukusar al'adari littafi ne wanda ya dauke da abubuwa masu nauyi sosai kuma wanda yake dauke da abubuwa masu girma kwarai da gaske za ka duk wanda ya rike abin da ke cikin wannan littafi to allah hakika zai fahimci addini bakin gurgu na fata Allah ya karfafe mana ya ba mu ire-iren su ya karfafa mana su kuma Allah ya saka musu wani bitin alkhairi kuma Allah ta barka ta ya kara wasa a masa hanyoyi na neman ilimi wannan shine wanda yanzu nan muka yi cikin juma'a muka ɗan yi majalisi a masallacin shehu masu yake na zo wajen karfe shida na ɗan yi nasiha cewa lalle ne ya zame mana wajibi jama'a mu amfana da lokacin ka amfani lokacinka wannan lokacin da aka amfana daga sallan magariba zuwa yanzu kaga an amfana da shi idan muka lura da magabatanmu ba su yi wasa da lokacinsu ba shi yasa suka samu abin da suka samu dauki mai goran faida na jika shekarar shi talatin da uku rak a duniya amma ka ji irin intisarin da yawa addinin musulunci dauko maulan mu shehu ibrahim yana da shekara nawa ya wallafa ruhul adam ɗauko wannan mutum tijjani shekara nawa ya haddace alkurani yasa sai ya kai shekara ashirin duk ilimin duniya ba ya gama kada ba su yi wasa da lokacinsu ba to da ka karka yadda ka yi wasa da lokacinka lokacin da ya kamata ka nemi abu ka yi kokari ka dage ka samu abu sai ka yi kwance ka yi ta sharholiyar duniya wannan sai ka kai wani munzali za ka ga cewa lallai ba ka amfana da lokacinka ba duk mutanen da za ka ga suna shiga wani yanayi da kuma wata mummunar sufa da mummunar kafa kama in ka duba ka ne a sai ka ga su amfana da lokacin su ba in ka amfana da lokacin ka to za ka samu kai ne ake abin shawara su duba wannan malamin matashi ne dan karami amma ya tara mutane saboda me ya amfana da lokacin shi suna gashi nan lokacin nan nasu da ya amfana da shi gashi nan yana amfana da mu ne da shi za ka yi wa wannan shi ne abin da muke ba da shawari kar mutane su yi wasa da lokacin su wallahi ka amfani lokacinka shi kamar takobi ne wuce yanke kai kai ka sake sai yanke ka fadi ya wuce su da kai kuwa kar mu yi wasa da lokaci kuma kar mu sake mu yi sakaci akan abin da Allah ya ba mu na farada wani hadisi na manzo Allah manzo Allah yana cewa ikita da khamsa abda khamsa zalla cewa kare bace abu biyar kamun biyar su same ka ya ce faraka ka kabla shugulika ribaci sadda ka samu wadata ko samun damar yin abu kamun ka cikarta ka ribaci kurciya kamin tsufa ribaci lafiya kamar rashin lafiya ya yi tsirrano su haku da biyar sallallahu alaihi wasallam su da ka yi kuwa lalle wa'innan abubuwan wallahi kar mu yi wasa da su sanda ka samu damar yin abu da tunce ka yi sanda ka samu kanka ma'ana lokacin ka kanka sake ala kulli halin lokacin ka ya zo lokacin da za ka bauta ma Allah amma sai a ganka can wajen wani zakar can wajen wata sharholiya amma ya kamata ko me kake yi a ganka kana amfanin lokacinka ila wani aiki da kake na gona kana zikirin Allah ka amfana da lokacinka wani aiki da kake na kafinta kana zikirin Allah ka amfana da lokacinka wani abu ne kake wata hidima ba ka je ka sauki waya ba kai tattatin kana tattatin har ka raba dare ko na har kusan asuba ba ka amfana da komai ba ya kamata ka amfana da wannan lokacin ko kai na bilbili ko karatun alkur'ani ko ka ɗauki wasu da tattafai ka riba to da ka irin wa'annan abubuwa da an fara da lokaci yan uwa kar mu sake ya kuma ce mana muna fata Allah ta baraka ta mana tawafiki mu kan da fata ya Allah ta baraka ya kuma alhamdulillah
اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه كنا والآن اللهم أكبر الجهل والجوع أقوى وهي ومشروعنا في البلاء ولا يجب